له من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام muna cikin karatu akan wannan littafi na al-aqidatul wasifiyya na ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala rana ya ce mun yi bayani game da wasatiyatu ahli sunnati wal jamaa baina firaqil umma cewa ahli sunna wal jamaa suna tsakatsakiyan kungiyoyin addini na al'umma kungiyoyi na musulunci waɗanda yan bid'a ne bid'a su ta wuce ko kuma waɗanda suke da bid'a wadda bata kai ta kawo ba ta dai bida asalinta ba ta da kyawu ko karama ko babba Allah subhanahu wataala baya kaunata ahli sunna a cikin kowane babi daga cikin babubbuka na addinin musulunci suna tsakatsaki ne tsakanin waɗanda suka ja baya ko waɗanda suka rike addinin har suka wuce iyaka da shi su kuma ahli sunna sai su tsaya tsakiya babu ifrati kuma babu tafriti ba wuce iyaka babu ja da baya suna tsayawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake son su tsaya mun buga misalai kuma mun gwada bambanci da ke akwai tsakaninsu da waɗansu ƙungiyoyi matattu irin su jami'a ko kuma mumaddira ko mushabbiha ko kuma irin su khawarijawa ko irin su qadariyya ko jabriya ko irin su murji'a ko waɗanda suka kama da su yau za mu tashi inda malam ya ce wa qad dakhala fi ma zakarna min فيما ذكرناه من الإيمان بالله وقد دخل حقيقة يا شكا فيما ذكرناه cikin abin da muka gaye shi can baya min al-iman billahi da imani da Allah subhanahu wa ta'ala al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabi imani da dukkan abin da Allah ta'ala ya bada labari da shi a cikin littafin shi baki da shi dama wanda ke da matsala wanda ke da ishkari da rikitarwa da shuba shi ne wanda ya shahi sunayen Allah da sifofin Allah ne kawai mai matsala tsakanin ahlus suna da waɗanda ba su ba to ya shiga cikin duk abin da muka wani na cewa yana daga cikin imani da Allah mutum ya yi imani da dukkan abin da Allah ba da labari da shi fi kitabe wannan kamar maimaici ne can farkon littafi ma da ya yi wannan jumla وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم da kuma cewa yana daga cikin imani da Allah subhanahu wataala imani da dukkan abin da ya tawaturi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana tawaturi shine abin da aka ruwaito da yawa shine abin da jama'a da yawa suka ruwaito shi masu tarin yawa waɗanda sun wuce a tsaya binciken su shi yasa shi hadisi mutawatiri ba a binciken waɗanda suka rawaito shi salihai ne ba salihai ba ne managarta ne mutanen banza ne ba a bincike saboda yawan abin mun gane ko saboda yawan abin mutane na da yawa cikin waɗanda suka rawaito shi kamar labari ne so mana nan cikin masallaci kusan duk wanda ke cikin masallacin ne shi ma ya ce ya ji labari ko ya gayyace ga yadda aka sai a samu mahi yawa mu hamsin nan wurin kusan mutum hamsin da bakwai da sun gani sun ji kuma sun ba da labari mutum uku ne za a cewa bai sani ba a ga wannan labarin ya wuce a ce a bincike mi a bincike mutanen masallacin nan saboda yawansu kusan kowa ya ba da labari kamar yadda ɗaya ya ba da labari har wajen mutum hamsin ko arba'in da bakwai sadaka ya yi karin a tsaye ana binciken suwa ne da suka ba da labarin saboda yawansu wannan shi yake ce mata wato abinda jama'a da yawa suka ruwaito wanda labarin da suka bada ya yi ƙarhin a ce sun yarjejeniya ne a kan ƙarya saboda wani bai san wani ba cikinsu to duk abin da aka rawaito daga manzala sallallahu alaihi wasallam shi baya da iyaka kun san akwai hadisi kashi kashi ne akwai alhadisul mashhur wanda yake da mutanen da suke takaitattu waɗanda suka rawaito hadisi daga mutum uku zuwa mutum tara takaitattu ne akwai kuma hadithul aziz alhadithul aziz wanda mutum biyu suka rawaito shi kawai baki ɗayan sabon da suka rawaito su biyu ne cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai kuma wanda daga tun daga mutum biyu har sai a samu mutum ɗari ko hiya da haka nan sun ruwaito hadisi sai a kira shi da hadisi mutawatir to shi ake ce ma bi tawatur ta tabo kenan bibiyar juna wannan ya bi wannan wurin ba da labarin wancan ya bi wancan wannan ya an samu jama'a da yawa to dukkan abin da ya yi tawaturi na shine al-aziz da aziz da mashhur duka hadisul ahad ne nauyi ne na hadisul ahad cikin su kashi uku ne akwai alhadisul garib akwai alhadisul mashhur akwai alhadisul aziz garib shine hadisin da mutum ɗaya rawaito alaziz mutum biyu mashhur kuma shine daga mutum uku abin da yake wa tawatara an rasulihi sallallahu alaihi wasallam yayi tawaturi yayi tatabi'i da mutaba'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne mutum yayi imani da shi wa ajma'a alaihi salaful umma kuma magabatan al'umma suka yi ijma'i a kan shi suka yi baki ɗaya a kan wannan abin da aka rahoto daga annabi sallallahu alaihi wasallam magabatan al'umma su ne sahabbai da kuma mabiyan sahabbai da mabiyan mabiyan sahabbai idan muka samu kowa ya tafi a kan babu wata fassara da baya ba wannan abin to sai a ce mai ijma'i sun yi ijma'i a kan wannan abin ba su warware shi ba ba su ba fassara ba kamar yadda salaf suka ba fassara waɗanda suke majinkirta ne da gare su kamar mi mala ya ce min annahu subhana kamar a ce Allah subhanahu wata'ala fauqa samawatihi ala arshi Allah yana saman samman shi akan al'arshin shi wannan ya alqur'ani ba mu labari ko wa huwa alqahir fawqa ibadi Allah na sama bisa ga bayin shi ana sammai bayin Allah subhanahu wata'ala haka Allah ta'ala yana saman saman shi a bisa al'arshin shi kuma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya rufe ala aliyun ala khalqi madaukaki ne akan halittar shi akwai mi akwai kasancewa Allah subhanahu wata'ala sama kuma akwai kasancewa yana da ulu madaukaki Allah ta'ala daukaka uku gare yana da daukaka ta mi zaki cewa ba sade yake da halittar shi ba ya rabu da halittar shi sannan kuma yana ɗaukaka ta ƙarhi mai ƙarhi ne kuma madaukaki wurin ƙarhin shi ƙarhin shi ya yi zama madaukaki akan ƙarhin sauran halittar shi ya yi ƙarhin mala'iku ya yi ƙarhin aljannu ya yi ƙarhin mutane sannan kuma yana da ɗaukaka irin ta daraja kamar yadda cikin mutane za a ce ma wani wani madaukaki wani allah mai ɗaukaka amma tare da mutane yake aiki amma yana da mi daukaka a cikin zukatan mutane ko kasa yake sama yake kuma haka nan ba to Allah subhanahu wataala yana da irin wannan daukaka din uluwa shani wa uluwa qahr yana da kuma uluwa dhat qahran wa qadran wa dhat jalla khaliquna ma halla fina wala bil khalqi muttahid to saboda haka Allah subhanahu wataala aliyyun ala arshi madaukaki ne akan ala khalqihi akan halittar shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ba mu labari cikin ayoyi da yawa na alqur'ani wa huwa al-aliyyul azim wa huwa subhanahu ma'ahum aina ma kanu kuma shi Allah subhanahu wataala yana tare da su duk inda suka zamanto a duk inda suka kasance Allah ta'ala na tare da su ya'lamu ma hum amilun yana sanin abinda su suke aikatawa alheri suke aikatawa Allah ya sani mugunta suke aikatawa Allah subhanahu wata'ala ya sani kama jama'a baina zalika fi qawli kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya hada tsakanin wannan a cikin fadin shi tsakanin mi da mi Allah subhanahu wata'ala ya hada Allah ya hada tsakanin daukakar shi da kuma kasancewar shi tare da halittar shi ya ce mun sun mastawa ala nafs kuma sai zo ya ce mana wa huwa ma'ahum aina ma kuntum ko wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku duk inda kuke kuma can ya ce mi istawa ala al'arsh mun san kuma al'arshi saman sammai bakwai yake to ya za mu hada wa tsakanin to a nan wurin ne ake shan bamban tsakanin halin suna da da yan bid'a su idan suka zo mamikin su yi imani da farkon ayar da ƙarshen a sai su ɗauki mi farkon ko kuma sai su bar farkon su ɗauki ƙarshen kuma halin suna suke a babu cin karo tsakanin wani allah madaukaki ne yana sama sannan kuma yana tare da sanin shi tare da halitta baki daya can daga can sama inda yake yana ganin halitta da abin da suke aikatawa ya sani shine in kai haka baka kawo cin karo da warwarewa juna tsakanin ayoyin ba ko tsakanin farkon aya da ƙarshen aya ba Allah ta'ala ce wallazi khalaqa as-samawati wal arda Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyam a cikin kwanaki shidda da abincin da za mu ci da ruwan da za mu sha da komi da komi duka Allah subhanahu wata'ala ya zubo shi a cikin kwana shida kun mastawa ala al'arsh sannan Allah ta'ala ya daidaito a bisa al'arsh ya'lamu ma yaliju fil ard Allah ya san da abin da ke shiga cikin ƙasa da abin da mutane suke shuka kwayoyin da muke yin gina mu gunne da ainihin arzikin da ke shiga cikin ƙasa da yawan ruwan da ke shiga cikin ƙasa na ruwan sama duka Allah subhanahu wataala ya sani wa ma yakhruju minha da kuma abin da ke hitowa daga cikin ƙasa din wanda mutane suka shuka da wanda ba su shuka ba duka Allah subhanahu wataala ya sani wa ma yanzilu minas sama da kuma abin da yake sabka daga sama wa ma ya'ruju fiya da abin da ke hawa a cikin sama din duka Allah subhanahu wataala ya sani na ayyukan mu da ma wani abu da wanda ba aikin mu bane wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi yana tare da ku duk inda ku kasance wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wata'ala mai gani ne masani ne game da duk abin da kuke aikatawa kaga anan wurin Allah subhanahu wata'ala ya hada tsakanin mai daidaituwa akan al'arshi da kuma kasancewa shi tare da bayan shi da inda suke kaga in muka ce kowane fassara shi zamin yadda yake to za mu yi tunka da warwara ko kuma za mu karyata ko dai mu karyata farkon aya mu gaskata ƙarshe ko kuma mu gaskata farkon aya mu karyata ƙarshe abinda yan bid'a suke kenan waɗansu sai su karyata farkon aya su gaskata ƙarshen aya su ne mai yawa a babin abin da ya shahi sifofin Allah subhanahu wata'ala waɗansu kuma sai su gaskata farkon ko kuma su karyata farkon ƙarshe kuma su yi su gaskata shi mana farkon suna iya mai tawili su baya wata fassara wadda ba irin ta kai kake bashi ba amma da suna su sai su shiga tsakanin waɗanda ba su kare ta farkon ba su gaskata ƙarshen kowane gaskata ya suke sai ce duk ma'anar shi guda ɗaya ne duka za mu tabbatar da shi akan yadda ya dace da girman Allah da matsayin Allah subhanahu wataala in kai haka sai ka huta da duk wata rigima da wani rikici walaysa ma'ana qawlihi wa huwa ma'a ma'anar faɗa Allah maɗaukin sarki wa huwa ma'akum da yace yana tare da ku ba ma'anar shi bane annahu mukhtaliqun bil khalq cewa Allah ta'ala yana cuɗanya da halitta ba yana tare da mu kamar yadda muke tare da junan mu ba haka nan bane ba wannan ne ma'anar shi ba wannan al-ittihadiyya al-hululiyya masu wannan aqida ta cewa Allah subhanahu wataala komai Allah ne su suke da wannan aqida komai Allah ne daga nan ne suka halatta sabo baki dai koma wani iri babu wani sabo wanda yake na haramu duka tunda komai Allah yake kuma shi ke kai Allah karo ma Allah ce kai Allah ne giya ma Allah ce saboda haka Allah ne da Allah kawai aka bari duka Allah ne ke abubuwa haka babu wani haramun ciki saboda haka wanda suke fassara wannan aya ibnu taymiya ya ce ba wannan ne ma'anar ta ba huwa ma'akum yana tare da ku annahu mukhtalifun bil khalqi cewa ya cudanya da halitta ba haka din bane fa inna hadha la tujibuhu al lugha wannan harshen larabci bai wajabta shi ma'ana ita wannan kalma ta ma'akum din nan daga cikin malolin da suke bada ba ta bada ma'anin cuɗanya kwata-kwata duk inda ma'akum ta zo ma'anarta daban da yadda waɗannan masu buguwa aƙida suke fassara ta wa huwa khilafu ma ajma alaihi salaful umma kuma fassara ayat da cewa ya cuɗanya da halitta sabanin abinda magabatan al'umma suka yi jima'i ne a kan shi domin babu riwaya ko dai daga wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda masanan su sun yi mutum dubu masu ilimin su hitaccin su waɗanda suke da ilimi sun yi sahabi dubu amma babu wanda aka rawaito daga cikin su cewa ya fassara wa ma'akum cewa Allah subhanahu wataala muttahidun bil khalqi ko halun fil khalqi ya sare da halitta ko ya shida a cikin halitta ya cuɗanya da su babu wanda ya fassara wannan daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam وخلاف ما فطر الله عليه الخلق كما سابانين abinda Allah subhanahu wataala ya halicci halitta ne akan shi ma'ana fitran da Allah subhanahu wataala ya makuwa cikin mu wanda muka zo duniya da wannan fitran ta sha bamban da yadda ake fassara goma domin fitran mu kowa tun muna yara zaka ga in an shake ka an baka wahala ko kuma an kwace ma abu kana cewa dan Allah Allah wana so muna gani ka bani abu kaga mutun da haka dan Allah yana nuna mi yana nuna Allah subhanahu wataala na so ita ce wannan fitra mai kyawu da Allah subhanahu wataala ya dace mu akan har suna manyan ba man cewa suke sai an zo wurin karatu a kare wannan ki fitra ce sai dai mutum ya bar ta ta canza amma fitra ce shi da kai shi ma za ka iya ce Allah wana so muna gani amma da kai za ka ce mai yana zama zai ce wai ba haka nake ne Allah yana ganin mu Allah na tare da muna ganin sau da haka sabuwa aƙida ce ba ba ita wace wadda Allah ta'ala sai ya cikin jininmu da namun ba ita wace wadda take wakara tare da jininmu da namun wannan na? wani salam ya sun kore ne saboda shi ce mamu yana can duka daga cikin shigohinsu ne shi ya ce yana sama in an ce yana sama bisa al'arshin shi domin ake ne kenan kenan al'arshin ma yana nan tare da mu ko ina al'alla ya baza al'arshin cikin halittar shi ne kowa ya sa al'arshi fauka samawati yana saman sambai ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba yawo Allah ta'ala yake da shi ai maganan al'arshin da ita ta kore maganan cewa yana sama yana ƙasa tun da akwai al'arshi to babu wannan magana ce balil qamaru ayatun min ayatin lahi malam yace bari wannan magana alqamar wata da kake gani sama ayatun min ayatin lahi aya ɗaya ce daga cikin alamomin Allah min asghari makhluqati yana daga mafi kankancin halittun Allah bai daga cikin manya-manya ne yana daga cikin 'yan ƙanana 'yan miki-miki din na halittun Allah subhanahu wata'ala da Allah ya halitta wa huwa mawdu'un fi sama kuma shi yana sama Allah ta'ala ya aje shi a cikin sama domin ya hasko duniya wa huwa ma'al musafir amma kuma dan kararrami ne amma yana tare da mai balaguro aina ma kana duk inda ya kasance inda ya kai sha hudu din na zuwa 20 da wani abu duk inda kai yana yana tare da kai me kenan wannan me yake nunawa haka na rana ma da inda kai tana tare da kai ba wani rukuki da za ka shiga ka ce ka baro rana ba sai in ta faɗi kawai sai ka in kana wurin yanayin da rana ba ta yi ta wani to wannan me yake nunawa shi da bai kai komi ba a cikin halittun Allah sama dai ta yi shi girma ƙasan nan ta yi shi girma amma kuma da inda kai kana gare shi rana ma haka ko ba haka nan ba ne yadda yake masu ilimin da suka je wurin suna nuna cewa kamar girman duniya suke ko masu yi duniya ba su kai ba dama da abin in yama nisa ɗan ƙarami ke koma haka inda kake ɗin nan kana ganin waɗan abu shi kuma wani wanda yake ce yana ganin ka ɗan ƙarami amma Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa mi su ne mafi girman halitta da sama da ƙasa sun fi rana da wata girma to su kansu ma dai da kai suna tare da kai bale Allah subhanahu wataala to da ka Allah ta'ala kuma shi watan nan tsaye ne yake ai ba ta yake tare da kai in ta yake tare da kai wuce ka tsaye saboda kai mi kana tsaye tsaye ka ji hitsari ka ji yunwa ka tsaya cin abinci amma kuma da ka diba ka daga mu sai ka shiga ina ka tsaya har kwana kana yi na awa ɗaya awa biyu ka tashi ga rana tana da ka ci gaba da ta yakuna ta ya tare da kai saboda haka dai wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaito akan al'arshin shi istiwa'in ne dace da Allah subhanahu wata'ala wa subhanahu fawqa al'arshi Allah ta'ala yana birbishin al'arshi raqiqun ala khalqi mai tsaro ne mai dakuri mai kallo ne akan halittar shi muhaiminun alayhi mai halartowa ne akan su muttali'un ilayhi mai kallo ne zuwa gare su ila ghairi zalika min ma'anir rububiyya zuwa wani wannan daga cikin ma'anoni na rububiyya da aiki da halitta ta Allah subhanahu wata'ala wa kullu hadha al-kalam alladhi dhakarahu Allah dukkan wannan magana da Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta min annahu fawqa al-arsh na cewa Allah subhanahu wata'ala na bisan al-arsh wa annahu ma'ana kuma cewa Allah ta'ala na tare da mu haƙƙun gaskiya ne ala haƙiƙatihi kuma za mu fassara shi a kan haƙiƙashi ba za mu ba shi wata ma'ana ta daban ba la ya hataju ila tahrif ba ya bukata zuwa ga jirkitar da ma'anar shi bai bukatar wani in yana bukata sai a mashi amma tun da ba ya bukata sai a bar shi a kan haƙiƙashi walakin sai dai yusanu za a kiyaye shi anil gununil kaziba daga zatutuwa na ƙarya ire-iren waɗanda su waɗannan jami'a da mutazilawa da sha'ira murji'a suka fassara to za a kiyaye maganan Allah subhanahu wa ta'ala daga miyagun zatutuwa na ƙarya da suka yi ma ma'anonin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wa dakhala fi dhalik kuma ya shiga a cikin wannan al-imanu bi annahu qaribun min khalqi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala makusanci ne ga halittar shi yana kusa da halitta kasancewa yana sama da arshi ba nesa yake da su ba mun gane ko kama kala ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya gayyace wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka dangane da ni fa inni qaribun to lalle ni ina nan kusa ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa addu'an mai addu'a idan ya roke ni saboda kusa nake ina jin shi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innal ladhi tad'una lalle wanda kuke kira aqrabu ila ahadikum shine mai kusa zuwa ɗayan ku min unuqi rahilatihi daga wuyan tagoshi duka wannan yana nuna mana cewa babu shan bamban tsakanin daidaituwa Allah akan al'arshi da kuma kusancin shiga halitta duka wannan abubuwa ne da suka dace da girman Allah subhanahu wata'ala mahalicci mai girma da ɗaukaka wa ma zikira bil kitabi was sunna kuma dukkan abin da aka gai a cikin qur'ani a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam min qurbi na kusancin Allah wa ma'iyyatihi da kuma ma'iyyan Allah cewa yana tare da halittar shi la yunafi ma zukir bai kore bai warware ko ya saba ma da abin da aka ambata min uluwihi na daukakan Allah wa fawqiyatihi da kuma fawqiyyah shi saman shi innahu subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay kuma Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu kamar shi in ka ce Allah subhanahu wata'ala yana tare da halitta da inda suke cikin magewaya cikin masallaci cikin gidan giya cikin gidan karuwai wurin caca wurin sai da ainihin sabon Allah wurare da yawa da wurin kiɗe-kiɗe to ka nuna ce Allah subhanahu wata'ala na kama da halitta in ba haka yi ba ba zai san abin da muke muke ko ba haka ba shi kuma laisa kamithlihi bai da wani abu kamar shi fi jami'i mu'uti cikin dukkan sifofin Allah subhanahu wata'ala ta saba akwai gabatarwa da jinkirtarwa kan wadansu wa huwa aliyun fi dunuwihi kuma shi Allah madaukaki ne a cikin kusancin shi qaribun fi uluwihi makusanci ne a cikin daukakar shi ba kaman mu ba mu muka dan adam in yama nisa yama nisa ke ko ba haka ba in yayi nisa da kai to ne sai yake da kai in yana kusa da kai yana kusa da kai shi kuma Allah subhanahu wataala in yayi nesa da kai yana kusa da kai in yayi kusa da kai yana nesa da kai ai mun gane wannan Hausa ko yasa mai sullamul usul yace wa dhikru lil qurbi wal ma'iyya lam yanfi lil ulwi wal fawqiyya fa innahu al aliyyu fi dunuwi wa huwa al qarib jalla fi ulwi an bata Allah subhanahu wa ta'ala lil qurbi wal ma'iyya cewa yana kusa kuma yana tare lam yanfi lil ulwi wal fawqiyya bai kore ulwi da fawqiyya fa innahu al aliyyu fi dunuwi don Allah subhanahu wa ta'ala madaukaki ne a cikin kusancin shi wa huwa al qarib jalla fi ulwi kuma shi ne makusanci ya ɗaukaka a cikin ɗaukaka shi haka Allah ta'ala yana kusa al'arshi in mun kalla al'arshi ne sai yake damu amma kuma shi a wurin Allah kusa ne ko ba haka nan ba ne don haka yana kusa al'arshi yana tare da mu da iliminsa kamar yadda malaman salaf suka ta akan wannan fassara fassara wadda ta dace da nasoshin da Allah subhanahu wata'ala ba mu labari da su wa min al-imani bihi wa bi kutubi na daga cikin imani da Allah da kuma imani da littattafan Allah al'imanu bi annal ƙur'ana kalamullah cewa al'ur'ani magana ce zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala munazzal sabkakke ne ghairu makhluk ba abinda aka halitta ba min hubada daga Allah ya fara ana Allah ta'ala shi ya fara gaya ma jibril shi wa ilaihi yahudu kuma zuwa ga Allah yake komawa magana ce ta shi shi ya ware waɗanta kuma in kawo ɗaya sai ka ce Allah ya ce ba malaka jibril ya ce ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba Allah ne ya gayyata wa anna Allah takallama bihi haqiqa kuma Allah ta'ala ya magana da shi da gaskiya tabbas Allah ta'ala shine ya gayi alqur'ani wa anna hadha alqur'ana cewa lalle wannan alkur'anin alladhi anzalahu Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan alkur'anin da Allah subhanahu wataala ya sauke shi akan annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullahi haqiqa shine maganan Allah bisa ga haqiqa bisa ga gaskiya la kalamu ghairi ba maganan wani shi bace inna ma ana jingina alkur'ani zuwa ga wani kamar mala'ika jibril kamar manzala sallallahu alaihi wasallama ta hanyar isar da sakon mala'ika jibril shi ya gaya mu manzala sallallahu alaihi wasallam shi ko manzo Allah ya gaya mu to in an ce magana ce irin wannan ne ake ne ta hanyar isar da sakon Allah zuwa gare mu to sai a ce magana annabi ce ko magana mala'ika jibril kamar yadda Allah subhanahu wataala ce innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani lalle magana wani manzo ce mai girma magana ce wanda ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma asali shi ya kirkiro ta Allah ne ya gaya mai yace ka je ka karantar da manzo na ita wala yajuzu itlaqu alqawli bi annahu hikaya an kalamillah wala yajuzu mala yace bi halitta ba itlaqu alqawl sakin magana a saki magana haka nan kawai bi annahu cewa lalle shi alqur'ani hikayatun an kalamillah kawo labari ne daga maganan Allah subhanahu wataala mana abin da ake ce mai hikaya shine ka bada labari kamar yanda wani ya gaya maka kamar yaya kenan wato kamar a baka sako na baka ka gaya ma cewa ka gaya ma wani rana kaza muna taro taron nan akwai manya-manyan mutane ciki akwai manya-manyan baki da kasashen waje dukkan wada mai amma dina baka ne da ke jiri sai ka ce mai ai ka dai gane abin da nake ne saboda yana cikin sauri duka gaya mai dai komai da komai na san kana da baki kana iya gaya mai komai kenan sai ka zo ka gayi ba lafazin da ya wada ma za ka faɗi kun gane wankan sai ka ce wani ya aiko da wurinka ya ce lalle dole ne kaga shi bai wani dole ba dole akwai taro kansu amma dai ya saboda ya ce mai yana gayyatar shi taro dole ne kuma kenan amma shi bai wata dole ba duka ƙara labuzan ka ciki kana ba da labari dai ka ba da labarin abin da ya gaya maka amma bai yi daidai da labuzin da ya faɗa maka to waɗansu suna ganin mai alƙur'ani haka ne yake ma'ana mala'ika jibril ne Allah ya mai ilhama kawai zo ya gaya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana alƙur'ani ba wai ya ji daga wurin Allah bane shi kuma ya zo ya karanta da manzo Allah daidai da yadda Allah ya karanta da shi ba aw ibaratun anhu ko kuma ibarat ma'ana dai kusan da abu guda ɗaya ne bal idza qara'ahu an-nas malam yace a idan mutane suka karanta alqur'ani suka bude bakunan su suka karanta aya ko ayoyi ko surori na alqur'ani aw katabuhu fil masahif ko kuma suka rubuta shi a cikin qur'anai لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة bai hita saboda haka da ya kasance maganan Allah ce bisa ga hakika dan na karanta alkur'ani ba a cewa to ba ba magana Allah ce ba magana ta ce a ni na wani magana wa na wani magana Allah ne haka in na rubuta alkur'ani da hannuna ko in na rubuta bismillahir rahmanir rahim na yi me kenan na rubuta maganan Allah dan na rubuta ta da hannuna ba a cewa ta haita daga kasancewar ta maganan Allah kun gane lam yakhruj bi dalika an an yakuna bai ta saboda haka da ya kasance kalam Allah maganan Allah hakikatan ba su ga hakika fa innal kalama domin shi zance inna ma yudafu hakikatan hakika ana raba shi ana jingina shi ila man qalahu mubtadi'an ya zuwa wanda ya faɗe shi tun da farko ko ba haka ba wanda ya rubuto wasiƙa in aka karanta wasiƙa cewa za a yi rubutun wani ne magana waje ce magana mai karatu za a ce ko magana wani wanda ya aiko ta ko mutum dubu za a karantawa wanda da ya rubuto ta magana shi ce saboda haka in mun karanta alkur'ani mun karanta zancen allah ne ba zancen mu muka karanta don ba namu ba ne namu ba haka yake ba namu ba ya kama da shi mu ba mai yawadin kamar shi la ila man qalahu muballighan muaddiyan ba wai ana jingina shi ne zuwa ga wanda ya faɗi shi ba ta hanyar isarwa ba ta hanyar karantarwa ba duk wanda ya karantar da qur'ani ya karantar da zancen Allah duk wanda ya isar da sakon Allah zuwa ga mutane maganar Allah ce ya isar ma mutane sai mun gane ko shi yasa wannan al-hafiz al-hakami yake cewa fas-sautu wal alhanu sautul qari' murya da zaƙin muryar da za ka karanta alkur'ani da izin Allah ya baka duka wannan naka ne muryar da zaƙin a zan kishin daɗin karatun ka wannan naka ne kai kai lakin na mal matlubu qaulul bari sai dai abin da kake karantawa maganan Allah ce mahalicci amma me muryar ka tana da dadi ba ta da dadi muryar ka ce wannan ba a cewa muryar Allah ce sai a ce muryar ka ce amma abin da ka karanta ɗin nan kai mai zaƙin murya na Allah ne wannan maganar Allah subhanahu wa ta'ala ce mun gane wannan ko to saboda haka magana ana jingina ta ne a hakika bisa ga wanda ya waɗe ta tun da farko ba wai zuwa ga wanda ya sadda ita ba duk wanda ya sadda sako ba a cewa magana shi ce sai da ce ya yi sadda sakon wani ya yi sadda maganar wani zuwa ga su wani وقد دخل ايضا فيما ذكرناه kuma ya shiga cikin abin da muka gayi min al-imani bihi na imani da Allah subhanahu wataala wa bi kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzannin shi al-imanu bi anna al-mu'minina yarawnahu yawm al-qiyamah cewa mu'minai za su ga Allah subhanahu wataala ranar al-qiyama iyanan bi absari gani da idanunsu uru uru za su ganin Allah subhanahu wataala da idanunsu kama ya rauna shamsa sahwan kamar yadda suke ganin rana ga hili laisa duna sahabun babu gizagizan da suka rihita manzala ce la tuzamu na fi ru'yati baka cewa wani ya kare ma wurin ganin Allah kowa zai gani shi amma mu'minai su kai wal mu'minuna yarawna Allah khaliqahum yawma liqawadihi as-sidqu alladhi wa'a mummune suna ganin Allah mahalicinsu ranar haduwa alkawari ne da Allah ya masa gaskiya ya rauna hufi makamin hashi حين يناديهم ليتبع الأقوام ما عبد za su ga Allah subhanahu wata'ala karo na farko a wurin tashin alkiyama a wurin taron mutane lokacin da Allah zai cewa kowa ya bi abin da ya bauta mu kowa ya je ne wanda ya bauta mu su mu ne sai su tsaya saboda su ba suna nan wurin Allah shi suka bauta mu su kuma saura sai su je su nemi gumaka da mutane da aljannu da mala'ikun da suka bauta ma sai su samu sakamako a wurin su amma su mu'minai kuma wannan kira Allah ya shi ba wanda za a yi ganin Allah sai mai imani da Allah su waɗanda suke kafare ne fasikai manya ne waɗanda fasikantu duk wanda dai aikin shi na mugunta ya hidda shi daga cikin imani ba ya ganin Allah subhanahu wataala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahdubun wa kama yarawna al-qamara kuma za su ga Allah subhanahu wataala kamar yadda suke ganin wata lailatul badri a daren badr daren da wata ya kai sha hudu abin da ya ce la yi babu na firuyatihi ba su matsatsoniya a cikin ganin Allah su wa ta'ala to da an ana matsatsoniya ba ka gani ke ba wanda za ka cewa ya kare ma kusa da Allah da gani ganin Allah su wa ta'ala ba wa yana nin wata ɗin na ai in aka zo ganin shi wani lokaci wani na karewa ma'ana dai yadda ake ganin wata ga hili din nan haka za ka ganin Allah zai bayyana ga hili ga halittar shi waɗanda suke masu imani su kaɗai ya raunahu subhanahu suna ganin shi shi Allah subhanahu wata'ala wa hun fi arasatil qiyama su suna cikin hilin tashin alkiyama suna cikin wannan hili na taron duniya baki daya za su ga Allah kamar yadda muka wani kuma ya raunahu ba da dukulul janna sannan su ga Allah subhanahu wataala bayan shiga aljanna kada ziyaratu fi yawmil mazid idha ala an-najaibi lirrahmani qad wafat wato za su ga Allah subhanahu wataala ranan kari shine duk juma'a ranan kari za su ga Allah subhanahu wataala idan suka zo bisa waɗansu dawaki na zinariya dawaki na girma na mutunci na ainihi kan ba ma 'yan aljanna za su zo baki wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba nan komi ba ziyara ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci za su ziyarci Allah subhanahu wa ta'ala annabawa da shahidai da siddiƙai da manya-manyan bayan Allah suna bisa wani tudu tudu mai haske tudun ba na rere ba ne ba na ƙasa ba ne ba na turkuwa ba ne tudun ba na duwatsu ba ne tudu ne na haske za su hau bisa wannan tudun waɗannan manya-manyan bayan allah manzanni da annabawa da shahidai bisa wannan tudun daga nan ne allah subhanahu wata'ala zai bayyana gare su min fawqihim ashrafar rahmanu jalla wa nadahu salamun alaikum kulluhum shay daga nan sama allah subhanahu wata'ala zai bayyana gare su ya kira su ya ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata a kan kulluhum shahid dukkansu kowa ya zo kowa ya halarci wa ghayruhum min uli taqwa majalisuhum kuthbanu miski wanda ba su kuma ba daga cikin masu tsoron Allah subhanahu wataala ba su kai matsayin manzanni da annabawa da shahidai da siddiqai ba bayan Allah dai ne masu imani ba su da waɗannan darajojin su kuma suna basa wani tudu wanda yake na almiski ne tiranan almiski tudu ne mai kamshi suna bisa su kuma suna ganin Allah subhanahu wata'ala daga nan wannan kuma da ƴan annabawan da manzanni da waɗansu waɗanda ba su kai darajar su duk ranar juma'a suna da wannan kullum duk juma'a suna da wannan Allah subhanahu wata'ala zai ba su wata juma'a wanda ya sanya musu ita a cikin zukata wadda zan ki tahiya ziyarar Allah subhanahu wata'ala domin ganin shi ya fi komi daɗi a cikin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu daga gare kama ya sha'u Allah subhanahu wa ta'ala kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama haka Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su zai arzuta su daga gare shi ranar alkiyama wannan ita ce aqidan wa aqidan ahlus sunna wal jamaa game da ganin Allah subhanahu wa ta'ala amma a jahmiya da mu'tazila ba su yarda da cewa za a ga Allah subhanahu wa ta'ala haka ma yin shi'a ba su yarda da ana ganin Allah wurin su ba Allah ba ya ganuwa duniya kamar yadda lahira ba wa amma a sha'ira su sun yarda da ganin Allah wanda akida asha'ira ita ce akidan ɗariƙar tijaniya ita ce akidan ƙadiriya duk su a wurinsu ana ganin allah kowa cikinsu ya yarda da za a ga allah ranar lahira mun gane ko da akida ta mutane da suke cewa allah na ko ina ɗin sun yarda kuma da ranar alkiyama za a gano shi mun fahimci wannan sunan wurin wurin ganin Allah subhanahu wataala sun sha bamban da mu'tazilawa da jahmiyawa ba su yarda da wannan ba sun imani da Allah subhanahu wataala ce wujuhun yawma idin nadar ila rabbiha nadir sun imani da lilladina ahsanul husna wa ziyada sun yi imani da alal araiki yanzurun duka wannan gani ne na Allah subhanahu wataala da sun yi imani da shi da kuma hadisai waɗanda suka zo da bayanin za a ga Allah ranar alkiyama duka sun yi imani da shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muka faɗi da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya samu aiki da shi inda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciya hankali a cikin ƙasar mu Allah ya sanya mu rayuwar mu albarka duk musulmi Allah ya musu gafara masu rai kuma Allah subhanahu wataala ya kara musu imani wanda ba su lahiya Allah ba su lahiya masu lahiya Allah ya kara musu wadanda suke da bukatu na alheri Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatu su na alheri Allah ya kawo ƙarshen tarzoma da tashin hankalin da ke faruwa a cikin kasashen musulmi a cikin duniya Allah ya ba mu zaman lahiya a cikin dukkan kasashen mu baki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين